الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau shida ga watan sha'ban shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na ɗari da sha tara a wannan littafi mai albarka alwaji fi fiqh sunna wal kitab al aziz shafi na ɗari hudu da casa'in da uku inda za mu tashi darasi na ashirin daidai kuma muna cikin kitabul al'ima inda za mu tashi babu zakati shari'iyya babin da zai magana akan yanka na shari'a yanka dabba amma irin na shari'a malai yace a zakatu shari'iyya shi yankan da ake magana na shari'a ta'rifuha ma'anarsa shine az-zakatu fil asli malai yace abin da ake kira da yanka a asali ma'ana hatta tayyib abin da ake nufin asali wato a luga shine at-tayyib tsarkakewa an fahimta da shehu ma'ana duk kazar da take gidanka ta tabara nomo rago saniya duk ba tsarkakakku ba ne sai kayan ka an fahimta da shehuwa saboda haka a ta tsayyub shi ake kira da wato a zaka wa minu ra'ihatun zakiya yace daga cikin zaka da ana cewa ra'ihatun zakiya ai tayyiba abin da ake nufi ra'ihatun tayyiba kamshi mai daɗi ana goyi ya tafi turare zai dame ka saboda ba shi da ra'ihatun tayyiba amma ra'ihatun tayyiba shine mutum ya sako abin da ko kuma ko da gida ne mutum ya koma an sa an sami wato spices masu kyau sai ka ji aroma din da yake bayarwa shi girkin sai zamto ya zama tayyiba an gane ko to wannan shine abin da ake kira da azzaka wa tumiya bi azzabahu sana ana ce masa azzabahu li anna al-ibahata shar'iyya jalatu tayyiban ana ce masa yanka ne saboda wato um wato halattawa ta shari'a ita ta mai da shi wato tsarkakakke halattawa shari'a me yasa yanzu misali idan idan wanda suka zo suka raɗi dabba da wannan gudumar da suke zawa ƙato duwa a nan kamar aka bayan ya faɗi din nan in ya mutu kuma ka zo yanka sai ka ga wata kila yana motsi ko ka ga jini na zuba amma ba za a kira shi na shari'a ba saboda ba yadda Allah ya ce a yi suka yi ba ko kuma su zo fara yanka sai mutum ya yanke kafa in aka yanke kafa gaba ɗaya jini zai zuba ko ba zai zuba ba zai zuba kaga ba iya zuba jini da take nuna cewa zabba ta zama ta shari'a ba sai ka yadda Allah yake so shine abin da ake magana to shine ma ne yake wal maqsud bi haula abin da ake nufi da shi anan shine zabahul hayawan yanka dabbobi au na'ruhu ko soke ko a yanka ko a soke fa innal hayawana domin su dabbobi alladhi yahillu akluhu wanda ya halatta a ci sai ma da yake la yajuzu la yajuzu aklu shay'in minhu baya halatta a ci komai daga cikin wannan dabba illa bi tadiyat har sai an yanka kaga illa bi tadayyub kenan sai an tsarkake shi ta hanyar mai yankawa ma a da samaka wal jarada amma banda kifi da ba wuce ke cewa kifi musulmin nama banda kifi wal jarada da fara da kifi da fara ba sa bukatar yanka man ta illu dhabi'atu mun ji gaba ta daya ta aribi wane ne ya halatta in yayin yanka ka ci idan ya yanka abu ka ci waye shi zai ce man ta illu zakatu kulli muslimin wa kitabi ku kullura da kyau duk musulmi in yayi yanka za a ci haka nan ahlul kitab kirista ko bai yahudi idan ya yanka abin sa za a ci me yasa saboda kirista ya yarda da annabi isa bai yahudi ya yarda da annabi musa me yasa ake hana to wani zai ce wani zai faɗo ba a kwakwalwa kai to me yasa ake haramta cin yankan kirsimeti saboda sun yanka ne da wata manufa da ta ci karo da mai tsarin musulunci amma ba wai don kirista in yi yanka ba za a ci ba za a ci idan ya yanka ne saboda kamar boka ne idan ya zo ya yanka wannan abin da niyyar bokanci ai musulmi ne misali ba yana sallah a ganin ida ba ko amma aka ba shi doka yanzu idan ya je ya wato ya yi ya ba aka ya ba wani doka cewa a je a kalli wannan a ɗauki wannan dabbar a yanka ta karfe sha biyar rana a kalli yamma ko kudu ba za a ci wannan yankan ba domin uhilla da gairin lahibi kun fahimta da kyau ku an yanka ba dan Allah ba duk da cewa musulmi ne yanka amma ba za a ci ba to irin wannan abubuwan su ya kamata a kalla a kuma lura saboda haka kirista idan ya yanka abu yanzu kuna zaune da shi ya yi koma kawai ya kama naman kaza ba za ka tambaye shi ya waye yanka ma ba ba wanda ya saka in za ka ci ka cin ma za ka ci maka hakura kawai sai dai abin da ya kawo ba halal bane a ci kamar alade wannan ba ka bukatar ko limamin garin ku ne yanka ba za ka ci ba tarewa kenan ba ka bukatar sai ka tambaya an fahimta da kyau ku yawwa in ka karanta shi matsala abin da ya shafi kirsimeti ka koma istibawu salatul mustaqim na shekul islam ibn taymiya to nan zai baka amsoshi cikakku wanda kake bukata akan cewa saboda kin yanka da cewa a me za ake kirsimeti manufar saboda me haihuwar annabi isa sannan a mai suke riyawa a zuciya ta haihuwar kawai da na wajen ce ta haife shi ko kuwa suna riya cewa ga babansa to shi ne illar an fahimta da kyau don sai ga wasu suna ta shirme a social media ce ko wani rubutu na shirme cewa ai ka ce annabi isa dan Allah ne to ka kafirta wannan ita ce illar amma kawai yanzu dan dan ya zo misali ya ce kawai murna yake da an haifi annabi Isa bai riga cewa Allah ne babansa ba wannan wani abu ne daban kun fahimta da kyau ku yawwa to shi ne abin da ya kamata mutane su bambanci na'am haka kai in ka zo sai ka ambata yi dama an kazo ji ai ko limamin garin ku ne yanka alaka ce bismillah wa da'amul ladina utul kitaba illul lakum wa da'amukum illul lahum suratul maida ai ta yi bayanin wannan abubuwan dalla dalla duk tafsirin da ka dauka zaka ga bayanan da suke sosai akai an fahimta da kyau ga ma ayar zamu zo yanzu nan gaba ka fahimta zakaran kana a unsa kuma wanda ya yankan nan Emmanuel ne ko kuwa sinyar ce sinyar yanzu ta tattare sinyar nan ta ta yanka ka gane ko kuma a kawo ma ka ji in kana so ka ji malam in ba ka so ka hakura shikenan kawai ka fahimta da kyau ko yawwa sinyar ce ta yanka ko keken ko ma wace ce ta yanka in dai za ka ci ka ci ka san tana kiwon kajin gidan gona tana kiwon tattalo doki tana kiwon dawisu tana kiwon sai ta kama in kana da sha'awa ka ce in baka sha'awa ka bai yawwa shi kawai musulunci musulunci yake kallo an fahimta da ku ba ruwansa da cewa qala ta'ala Allah yace wa la'amul ladina utul kitaba kaji ayar ku hillul lakum sai umumi abincin waɗanda aka ba wa littafi halal ne gare ku shi nan zance ya kai waɗanda aka ba su littafi abincin su ya halatta kuci ba complex ba ba ba na manta wannan ina gayawa ina wata ran malamin ne mara karatu muna muna secondary ne a kota da aka yi ta zauna a loko to sai zan zo um um kirista ce ya mura ce malam makaranta ce don tana da karewa ba na manta a lokacin ta zauna a nan lokacin ta malam mustapha ta zauna a lokacin to ni kuma muna ji sai ta bani ta bani malkila kwalba biyu ranar kirsimeti wallahi na titile ta abin nan mai zuwa zafata a rariya gaba ɗaya titile ta ka san shi an ce jahilci ya ba hauka kowa sai karamin zane ukumi a a kan me ai ko na kirsimetin ne in ba da yanka ba ne cewa aka yi za ka in ba yanka aka yi ba to ballan tana wannan ba kirsimeti ba ba kowai ba ta ba ne kawai tana ganin kawai wallahi da tutule ai yanzu na jira abin da yake ikon Allah wata kila ko da yake ai a lokacin ma coca cola ma kyamata akai oke abin da ya za a lokacin an ce mana maltina ta mazubin madurin da ake tura giya da shi ake tura shi ne karatun madurin da ake tura giya da shi ake tura ita ba kuma ba a daurewa ya yi ba ma haka aka ce misali ana daurewa ba a daurewa kawai mu a wannan aka gina mu yanzu dan Allah wannan rigima ba ai kowa a daurewa kaga ma'auni idan aka zo in dai ba ta bugarwa ina ruwanka kullum miskirin kamru da kullum kamrun haram haka aka ce ko yawa shi ne ma'aunin ka kai dalibin ilimi ba wai da dan madu ina a kamfanin ba ɗaya ne ai misali aka zo aka koma coca cola la maka wai la muhammad wai aka rubuta wai la maka la wai ka juya to wai ka juya ko ba haka bane ba wanda yace je wai ce ka juya ta an ce wai la baka la Muhammad ce ita ila Allah to irin wannan abubuwan babu ah to irin wannan ne mutum ma da aka kalle shi sai aka yi bar Muhammad jikinsa Muhammad ya rubuta to baka azab ko ko baya yin jimbiri ya tafi bane kaga wasu abubuwa ne da zaka hankali babu zai karbe su ya ce wai kanka shi ne mun jayi hannayenka kuma hasa ne duwawunka kuma shi ne wata mun jayi kafafuwanka kuma dal da Allah ka ji wannan abin to diki addini ko a kawo wata mata ta kawo mun wata atamfa cewa wai wannan kalle shi da kyau in aka juya shi kaza Allahu akbar rubuta kace wai ce ki juya ba wanda yake ki juya ba wata Allahu da aka rubuta Allahu ne da aka rubuta ƙurƙuru za ka ganta ba muna ganin wanda suka rubuta Allahu ba da an san shi ko wannan wani wata riga ne fila take ko fila ne ko wai za ce wani ilahu ne ka wai ce ka juya ne adidas ko yawa fila akwai mai fila ita to za ka gani za ce wani ka juya ilahu to wace ka juya ba wanda yake ka juya kai da ka juya kai ne mai laifin ba wanda idan irin wannan ne za ka yi ta bata abubuwa komai sai ka lalata kamar ba wani lalle musalli ne irin su ne kawai sai ka zo ka tsaya iya nan ka ce Allah ya ce ba wani lalle musalli ko ba haka bane to kaga qala al-bukhari qala ibn abbas da'amuhum zabaihum kadibu shi za a yi muku magana ta zuwa abdullahi da abbas yace na amun ai ba normal abu da ba abinci ba wanda ya haramta ba wanda ba yanka ake ba akan yankan su ake magana wa ka bin malik ka dan malik annamra hatan zaba hatiyatan bi ajari ka bu dan malik wata mata ta yanka akuyar ta da dutse irin dutsen nan mai kaifi wasu ila nabi sallallahu alaihi wasallam an zalika sai aka tambaya annabi alaihi salatu wasalam akan haka ba mara bi akliha sai annabi yake a ci kun ji magana ta fita alatu gabashi to da me za a yanka da me za a yanka ala abinda za a yanka da shi ne wanda juju zakati bi kulli ma yajra'u illa silla wa zufur da gomula amma ya halatta a yanka da duk abinda zai yanka kawai shi ne ma ya jira ba rauni ba zai yanka duk abin da zai yanka illa sinna sai annabi kaga da ya ban mu gaba daya a kori ma akwai da kai kashi ma haka to sai yace amma banda haƙori banda kuma kashi yayi ma umumi duk abin da zaka samu um aluminium ne wane ne kai ka jiyo amma banda haƙori banda kashi ana abaya ana abaya bin rifa'a an jadi ya nahu ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah laysa lana mudan almuda almudiya ko wuka kenan irin da wukan nan da fulani suke koyi ta gajiya a cikin shine ake cewa wukar gindigo ga wanda za a koyi a yi tafiyar kora dan gudun ko ta kwana to shine muda laysa lana mudan ba mu da wukaki faqali fi iman harad dama wa zikra smullahi fa kul duk abin da aka yanka bayan an yanka dabbar da jini ya kwarara sannan kuma an ambaci sunan Allah a kai yayin yankan to kawai kace shi sa wani suke magana akan duk yankan musulmi ya halatta me za aka ce ai ba wani musulmi da zai zo ko bai ce bismillahi wallahu akbar ba ya zanto ba Allah a ransa aka wasu suka ce mazo fada da ma'ana kenan suka ce ai da Allah da yaransa ko da bai faɗa ba amma wanda ya faɗa shi ya bi sai ce rasa guguru wasinna amma banda farki farata ai haka nace da zuku asilla wa zubra abuwan da ba ba kaji nake ni biyo farki an gane ko eh haƙori da farki sune annabi ya hana ba kaji wa ka kaji ai akwai mai kai jiji ma da zai sai abuka ma illa kwarai kuwa so da haka azufara shine farki farata asinnu kuma haƙori yawwa faƙada ma da harar dama wa zuratu azufura wa sinna amma zufura ba mu da habasha kundi annabi yace shi farce da kuke gani shine wukar mutanen Ethiopia habasha a wannan lokacin wa masinnu amma kuwa haƙori fa azumun kashi ne kun ga inda nake so in kafo mu kenan shi haƙori ai ƙashi ne to yi za a nabi hana an ce wataƙila shi za ku kai mun shiru domin kun san za a zo gaba kan ƙashin an ce dadi bin ausin ala tintani hafiz to ma Allah sallallahu alaihi wasallam shaddad dan ausin yake cewa abubuwa biyu ma na kiyaye su daga annabi ala yake inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay Allah ya wajabta kyautatawa akan komai komai a kyautata mana fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla annabi yake idan za ku yi yanka ku kyautata abin yankan yanka al-qatlu da ake nufi a nan ba kashewa ba idan za ku yanka abu kaga kan yanka shi ai mutuwa ne eh wace ce idan za ku yi kisa in za ku yanka abin yanka to ku kyautata abin yankan zai fi kyau in ka ce kisa kaga ai sai wani ya zo ya ce to ai zai sami da yake kiransa inji da ake yi na'ura ta zamani yanzu sai a zo kawai a ta ce ya cire kan amma ta kiya a ce ai an ce a kyauta tabun yanka ai wannan abin da muka yi ma ya fi naka da ta kikara amma ta kiya ka yanka kyauta tabun yanka shine ka yi yadda shari'a ta to sai annabi ya ci gaba wai za wai za zaba'tu ko kuma wasu malamai suka ce kana duba shari'in ibn rajab cewa in za ku kisa aka ce za ku iya cewa kisa saboda daukan maki ko kibiya da kuke ku harba to kaga sai ka kawo cewa in za ku yi kisa da abin da yake na me na suka wanda za a soki kamar raƙumi kaga ai soke shi ko yau to saboda haka in za ku soke shi ku kyautata abin sokewa wai za da bahatum in ko yanka za ku yi fa atinu dhabha ku kyautata abin yankan sai annabi yace walil hidda ahadukum shafratahu ɗayan ku ya waga wukarsa abin yankansa kawai in ka ce wuka ka takaice amma shafratahu shine duk abin da zai yanka da shi banda wanda aka hada wali waliyure zabihatahu ya hutar da abin yankan abin da zaka yanka ka hutar da shi shine za ka ga wanda zai zo yana tikar tikar ba a so to ake kana dorawa ka cire wannan wato ka yanka makogoron ka cire wannan wajin din wannan bidiyar cikin da ka yi wa dabba wannan ku ka yanka ta sifatu zaba'i to ma da yace ga sifar yadda ake yanka al hayawanu qisman dabbobi kala biyu ne maqdurun ala zakati wanda aka tsara to ma abin da ake kira da al qaddara shine tsari wanda aka tsara cewa a yanka wa gairu maqdurin da wanda ba a tsara yanka shi ba wa ma kudira ala zakatihi wanda aka tsara ba ka yanka shine fa zakatu fi hamdihi wa libbatihi yanka ka yanka makogoransa da libba me libba libbatu da ya zo a tsira da ana bayani akan na kirji to abin nufi kaga abin da ake so idan mutum ya zo yankan ai zai duba musamman rago ko zani amma in zaka yanka ko akuya za ka ko in ka haka a cikin makogoran kai haka za ka wani guri da yake a buɗe wani guri yana mahaɗa ce za ka yanki yana buɗe a cikin makogoro da wuyanka to nan gurin ake so ka dora abin yankan shi zai taimaka ba kana fara yanka za ka ga da ka yanka fata to ka shiga rani to za ka ba za ka wahala abun yanka ba shi za ka wasu sun zo yankan sai sun taɓa sai zuwa nan gurin yanzu kana in ka haɗi yawo za ka wani abu da yake tasowa da ake cewa na annaba adam din nan ne da ake faɗa to wannan gurin mahaɗa ce mahaɗa ce to idan ka zo ka taɓa kawai ka sa abun yankan ka wukar ka kai kuma kai kuma ka bai da alaƙa da girman ta wani lokacin ta zama gajeriya ba ta fi sauki amma wani za ka yi da zumbure da wai sarkin yanka ne ke ta ƙiƙirawa ba haka ake bukata ba sallah ta zo ku gaira ta yawo da dunkule ne wuka inda kai bi ba komai ka huda amma ba kai bi ai dodoro jo kenan wanda za ka yana yanka ba har sai dan mace kokarin tashi tana da karfi zai kama ba ba a san yanka haka so ake da ka dora ai shi ne inda kai hujja sosai ma za ga jinin ya fallasa kana dorawa za ga girman sa in dai aka rike ma wannan fatar aka ja ka tsora ta to ka gama da shi shi haka ake bukata to kaga abin da malai yake gaya mana anan ke sai yake cewa to wa ma lam yuqdaru ala zakatihi fa zakatuhu aqruhu wanda ba tsara a yanka ba to yankan sa shine a soke ki haitu qudira alaihi yadda aka tsara ba sai a soke raƙumi mu yanzu nan ba a biya ba amma idan ka ji an fito za ga wani sarkin yanka yana yawo da doguwar doguwar takalmi na roba yana towa zuwa da sai yana soka mu jona abu wata wuka gaje shi ne kawai kaga jini na na fatuwa sharu ko sharu da su suna cewa da ya zo cewa kawai zai ga a lokaci guda ya tattafkawa raƙuba goma sha biyar wannan wuka ta ya wuce to saboda haka wannan shi ne to sai ma da yake mana Ali bin Abbas radiyallahu anhu ma qala az-zakatu fil halqi wal lifa ana yin wato yanka ne bil halqi a makogoro wal libati zai ce ma da mahadan kirji yawa abinda da yake so kawai ya zanto a wato kara kara yanka tsakanin kirjin da kai shikenan amma dai formulan nan da na baku shine mutum ya zo yanka in ya taba wani ba ba sai ya taba bai ana kaɗe mace zai gani kawai ya dora wa qala ibn umar wa ibn abbas wa anas ila qudi al ra'su fala ba'sa idan mutum ya zo saboda tsaba kaifi sai kan ya cire kamar dan gila ko kaza amma za an ka cire kai ai da gangan ka cire ko ba haka bane yawwa kamar dan gila ko kaza wayannan idan aka ta faru to ko shakka babu um, babu laifi dan da muna yara za ce wani kan ya cire ko wani dabba ta miki ana cikin yanka ta haramun ne dan za ga wani ka ce wani ta danne ma a gida ko yaro ne zai daga da yayi motsin nan kai da iyalin kai amarya ce ga akwai kaza za ta mutu kace ta danne tana kana fara yin gaji ta daga ma ita an gane ko tana dagawa sai ka dace to da ko wanda kana ba da manta muna yara an yanka ba gama yanka ba yin miki rika yawo a tsakar gida aka tuka akan za ka ce ya haramta ana ta waka arabu ne da kaje da ya gaji jinin sa ya kare ya fadi ya koma to yanzu ya za a yi da wannan ai ba ba mu bane mu yan kallo ne ba mu ne ba yan kan ba kallo kato da zakara ba da banda har yanzu ina tudu sakar gidan da aka yi wannan yanzu ya za a yi da wannan sakin za aka yi ba ga mai yanka mai miki da kansa da ya gari ya ji nan ya kare ya koma ya mutu sai a ce me ko to an ci yanka ko an ci muke aballawa amma zalabu zo da haka wannan shi ne malam yace to in kai ya tire shikenan da ba yawanci masu yankan na a kasuwa ma ai tire kan suke su ruga shi taya masu sauki ba kenan wasu ko ruwan zafi ne yana haka za su ruga shi qala al-bukhari imam al-bukhari yace babu ma nadda min al-baha'i wa huwa bi manzilati al-wahyi bukhari bakihi ne yace babun da yake magana akan ma nadda ai ma karada dabbar da ta gudu min al-bahari na daga dabbobin gida fa huwa bi manzilati al-wahyi yace makoya ce hukuncin dabbobin daji za a ba kai shi ta imam al-bukhari ka samu malami kwararre yana karantar da kai dama daga babin zai kara goya ba kara a babi kawai yake ba da dare eh tun daga dakin da to sai ce tana cikin dabbobin gida wannan babi ne ka koma da yawan bukhari zaka gani wa ajazahu ibnu mas'ud Abdullahi dan Masudi yace kai wato idan dabbar ka tato raƙumin ka sai yake da gudu ya gudu irin yadda dabbobin daji suke yi to hukunci sai zaka baki da barewar da ta gudu kana bin bara ku ji karatu Abdullahi dan Masudi yace ya halatta idan dabbar garin guduwa kuka rade ta kuka soke ta kuka jefa mata maki ita ba da ta mutu ya halatta ku ci wa qala ibnu abbas ibn abbas shi ma haka yake ma da zaka min al bahaini da abin da ya gaji yadda kai cikin dabbobin ka na gida in ma biye ne ka wanda suke hannun ka bawa ka tsayi kamar dabbar da ka farauto shi dabbar da zaka farauta ta lawa alun kake kama ta sai ya zo gaba ɗaya abin da yake so ya faɗa a nan saboda tsabar firgita da ya tsorata ya iya da a kama shi ta ne bujuminsa aka zo da ana so a kama shi da sallah za a yanka sai yadda a kama shi in kuka biya cewa sai ku kama zai yi san kai to shi ne ibnu mas'ud da abdullahi da abbas suka ce zai ku wake hukuncin dabbar da shi kaji wala umar yace na saboda shi dabbobin yi harka sai saboda haka hukuncin da za ku bayar hukuncin dabbar daji dan za a iya in kuka biye maza ko dai a ba da yanka shi ko kuma ya tari ya ji jiwo wasu jiwo ya kaje ma wasu a banza ko ya ta bin sauran dabbobin yana kaje su sai yake tun da ba zai kamu talim alim ba to hukuncin su ɗaya da dabbar daji dabbar daji kuma ya ake shi ne farauta mai farauta ko bindiga zai zamu daga ne zai kwaɗe ta ko wani maki ko kibiya ko ya harbe ta da ita kawai illa iya kayan zai yi kamar yadda za mu ci farauta sai yi bismillah bismillah wallahu akbar ko bismillah kawai ya harba da ya je wannan kibiyar tari za su ke katon bujimin za ya ba ta duba ban mushi aka cewa ba ma ban wani annabin kan jera ba zai yadda ba ita ji kudin da za ku bai yawa to kai ne dai ka san wannan hukuncin shi sa kafin a yi jiya ce mace ta dinna yake kamuwa to me abin yi to gaskiya ba zai kamu ba kaza ai ma bayani cewa malaman fiqh sun ce kaza sai ne mu dalilai ga abin da aka ce wannan karatu ne da mutum bai san shi ba kazo da shi ba za ku daidai ta ba yawwa to sai ce fa huwa kasai wa bi ba'irin taradda fi bi'irin to ga ɗaya hukunta haka nan duk raƙumin da ya fada cikin rijiya wal mutaraddiya ko al mutaraddiya da muka biya satin baya min haythu qadarta alayhi fa zaki to shi ne aka ce yadda ka samu iko a kansa ya fada rijiya aka ɗauko shi sai ya zanto ya kusa mutuwa amma ya kakkare ya aka ce ba zai ke yi yanka an samo shi da ragowar ransa to a yanka shi wa ra'a zalika aliyu da yadda aliki ba da wannan fatawar wa ibn umar da abdullahi da umar wa aisha wannan fa shine karatu a ce ma wane yana da ra'ayi kaza a cikin manyan sahabbai haka ake yi karatu shi ne amfanin siyo al-musannaf da bidayatul musayi al-musannaf na abdul razak da na yi gura bike ba ba dai bayanan sa bai za ka zauna sai ka ji fatawa dai a ce ma wani ya ce kaza wani ma ya ce kaza har a gaya ma akan dalilin da ya sa ma suka yi kaza haka da malamai za ku ji sun ce ai wani ya ce kaza ana ake goya bidayatul musayyib ko da ba ara zai kama banda na sahabbai zai kuma dawo har kasa har zuwa kan sai imamu malik ce su ma ra'ayin su kaza shine na'am makobi eh dawa amma abin da ake faɗa cewa idan tuwon lokacin idan aka zo suka zo suka faɗi dalilin shi sahabin sai sai ce saboda a gaba na annabi yayi kaza kaga ya zama marfu'i daga nan in ko yin shiru sai a ce mawqufi ne akan wa sayyidina ali to kaga kuwa idan abu yazo wannan ba na magana gurin da ba nasi kenan idan abu yazo babu nasi daukan ra'ayin sayyidina ali ya ai ya fi ka dauki nan yan garin ku ibnu umar to shine kai kibar sai a ce ma babu nasi akai amma sayyidina ali yana da fahimta kaza an gaba musamman in shi sayyidina ali ya ce wato alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin in ba shi wani ibnu umar sai a ce ibnu umar ba yana da fahimta kaza yanzu kamar anan sai a ce ba abdullahi da umar yana da ra'ayi sai na ali yana da shi to tunda sun hadu sai a bibi da na sayyidina ali saboda yana cikin al-khulafa'ir rashidin idan ko babu anan sai a ga waye karfin dalili kawai shikenan idan ko babu mai karfin dalili duk wanda aka yi amfani da shi yayi inda ba nan an rafi bin khadijin kala kuntu ya rasulullah rafi bin khadijin yace ni na ce ya ba ki Allah inna la qul aduwi gadan gobe za mu za mu haɗu da abokan gaba walaysa ma'ana mudan kuma ba mu da wuka wukan da za a yi ne za a yanka dabbobi fakana ji annabi yace ya ijal aw ari an gane ko ya ijal kai gaggawa aw arin ko kai tare wato abun nufi ku sauri ku nemo ma da harar dama duk abin da kuka yanka kaga abin nufi su nemi ne wukar ko makwafinta duk abin da kuka yanka ya kwaran yadda jini wani kirasmin layi fakul kuma aka ambaci sunan Allah a kansa kawai kuci laisa sinna wa zubara amma banda haƙori da farki wa tawhadisu ka zan zantar da kai amma sinu abin nufi zan gaya ba dalili da ya zane ce banda wayannan amma sinu ba azumu domin shi wato haƙori kashi ne wa amma zufuru ba mu da habasha shi ba farce wukar mutanen habasha wa sabna na ba ibudin yadda ana haka sai muka samu garken raƙuma wa ganamin da tumakai banar da min haba iru mun koro su mun kaɗo su ka garke ai sun saba ka kaɗo su za su lokaci guda da aka kaɗo su kawai nadda min haba iru sai wani daga cikin nadda bi ma'ana karada sai wani daga cikin garken kawai sai gudu sai ya ce da gudu farama wura da yin bisani kawai sai aka samu wani mutum daga ciki yan tawaga a cikin sahabbai sai ya harbe shi da iriya sahabatahu sai ya kama shi abin da ya kifar da shi kifar har sun zare da kibiyar sai ya kama shi tunda ya mata illa faqala sai yace faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace inna hadhihi inna li hadhihi ibla awadi ku sani cewa a cikin wayannan dabbobin da kuke gani an gane ku wato akwai wanda take awadi akwai masu tserewa masu ɗabi'u irin na dabbobin gida shi ne can kasan kuka je za ku ga malam ya kawo muku mutafakun alai ya kasa ya ce wa waju da jambo ahadida wa hiya allati ta'abbadat ay tawahajat wa nafarat min al-insi wal muradu bi qawli fa'alu bi hakaza abun nufi nan cewa tawahajat wa nafarat ita ce dabbar da ta dauki ɗabi'u irin da dabbobin daji kuma ta gudu tara da ita ma kenan ta gudu shine awabi dabbobin da suka gudu ka awajidul wahyi kaman masu tserewa daga cikin dabbobin daji fa idza galabakum min hakayun idan wani abu daga cikin su dabbobin ya ya rinjaye ku ya gudu fa'alu bi hakaza sai annabi ya ce ku masa haka to shine wanda yaje kasa yace ai urmu hadi siham annabi yace ku je dinga da kibiya fatata makkalu min na'ariha wa illa faqtuluha thumma kuluha yace kaga sai ku samu damar da za ku yanka ku soke ta kai in ko ba haka ba ku kashe ta kawai ku ci abin nufi garin binta sai ku harbe ta kafin ku ji ya mutu annabi yace ku ci kawai an gane wannan aiko yau da kafin jami to yankan dan tayi ka siyo akuya sai kaga da aka yanka ta ga da a cikin ta bai yi gaji ba irin wannan sabulillan da kuke gani ko ma ya yi gaji amma dai ɗan jayi kawai wai sun ce naman sa ya fi jayi eh ki zo da haka to ya za a yi za ka rage janinu min baɗi na ummi idan ɗan jayi ya fito jariri daga cikin mahaifiyarsa wa bi hayatin kuka same shi da rai bayan an yanka uwar wani lokacin ma guda biyu za ka gani musamman akuya hayatun mustaqira tabbatacciyar rayuwa gashi a raye wajaba an yi zakka to wajibi ne a yanka shi bayan an gama yanka sai aka fito da shi ga cikin mahaifiyar gashi da ransu to in kuna son ci zai kun yanka wa in jara taraja maidan idan ko ka fito da shi ya mutu bayan an yanka fa zakatu ummihi zakatun lahu yanka babansa yanki shi kawai ku ci a haka a ci aka yi dole bane ya rage ina ka yawa saboda haka zakatul ummi shi ne za ku ji a fiku har zala ka ba yake zakatul janini zakatul ummi yankan dan da yi ne yanka babar sa kana yanka babar kuma haka ne da mai inda a ce daga da kuka yanka shi kun yanka wani lokaci ba ku dide ba za ku zo ku tande shi bai da baya lokaci domin da da fulatan da uwar yake amfani wajen cin abinci to tunda yanzu babu numfashi komai zai tsaya idan zai bukaci abinci abincin ya tsaya numfashin ba zai tsaya shi ma zai mutu amma da ila daga yanka wa cikin ikon Allah ko a zo ka fara fedewa to a lokacin sai ku ga da ragowar ransa da ransa idan ku ya riga ya mutu ba ruwan ku ba a tambaye ku ba idan za ka cika ci malam eh wata rana wasu yanka wata taguwa aka yi ta mutu ana cewa wai ga an samu ɗan yana motsi kaza wasu na cewa za a ciwo suka ce to to sai sai suke cewa shin ya halatta a cikin ce da gudu ma kuwa in kuna so ku ci za ku ci abu zakatul jalili zakatul ummi ya yana motsi wani ce a yanka shi za ku kuma in dai da ransa in kuma ya mutu kawai haka za ku shikenan zakatul jalili zakatul ummi formula wai wani wani cewa wallahi malam ya bude saboda shi ka san wai wai ka san wai yake ba mun dadi wai ka san yana ina wani dan gida eh to saboda haka shi ma na ba za ka yi gaba dai har ka shi kake daurewa nace kake daurewa ne abin nufi dai kaga dai ai abin kyakkyawi ne amma mutum ya fi ya kyale ya ji halal ali amariya wani a gaban zaman kuka ko sai kun sa shi abin amma dai ku sani cewa ya halatta halaji daban shi daban kuma eh to sai ma da yake da kudi ga ma hadisi kala ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an jali jani abu sa'id al-khudri sa'ad ibn malik bin sanan ya tambaye annabi yace mun tambaye annabi dangane da dan jayi fagala ji ce ku lobo in shi ikin kun ji zancen ku ku ci in kuna so kai ma an kana so kai in ba ka so kar a matsa ba kuma in ka san mutum baya so kar ka je ka ban da wani ya gaba cikin ta yi rama kaza kai bai halatta ba don wani daga rana ka haramta wacin nama tunda baya so kar ka bari in kuma bai sani bai yin ya to kai giru da bakin ka shi ne kawai ko ba ka bane sai ran da ya zo ya irin wannan nama yake so in da akwai ka baki in babu shi ka hakura kai biyu to shi ne yace fa inna zakata hu zakatu ummi dan sai ya kare annabi yace yankan dan jayi shine yankan uwarsa at-tasmi yadu ala dhabiha an batan sunan Allah akan abun yanka at-tasmi yadu ala dhabiha fi jalsun fi ilmiha to gashi yanka akan abin da za a ci abin yanka sunan wato kiran sunan Allah akan abin yanka sai ma ne yace ma sharadi ne sharadi ne ne sharadi ma da zamu min wujudi ila wujudu wa min adami al adabu ko to saboda haka fi illihi ko fi illiha wajen halaccin wannan abin yankar faman taraka ha abida to gazantar shi za ta ce muku wai sun ce an je yanka ai ya mu da Allah wannan masu sauki kenan in kana zuwa ba ta ko to nan za a zo an gane ku to sai yace duk wanda ya bari daga gallan da illa da bi hadu ya halatta a cikin kansa shi za za ga za a yankan sai a nemo wanda ya iya ba laifi bane musulmi ya ka a nemo wani wanda hankalinka zai fi kwanciya wani yanka mana a tsakani da Allah ba na ganin laifin wanda ya nemi wanda ya iya domin kawai inda zai zama illa ga dabba za ta mutu a ce sai an nemo wanda ya iya nan kuma matsala ce ba ku da fikihu ai a yanka kawai kun fahimta da kyau ko yawwa lokacin da kake cikin tsiraici ba ka neman wannan da ya ba daidai wanda zaka sa ido ba tsare shi kawai kake inda zaka nemi tela kwararre ma dinki to ba laifi bane yayin da zaka ibada ma ka nemi kwararre ya gabatar ma da ita ba laifi bane yawa in dai kai da mota kai yanzu ba zaka kai gurin wanda kiya bai wuta kawai yake duba kai kuma wanda ce da kai ko ba haka ake yi ba kwararru a masjidin su ya kamata ibada ba ka bata kula yawa shine kawai to shine ma da yake cewa a kaga nan sai ya ce duwan da ya bari da gangan to bai halatta a ciyan kansa ba kala ta'ala fa kulu min ma dukira smullahi alaihi ku ci abin da aka ambaci sunan Allah a kai in kuntum bi ayatihi mu'mini in har kun yi imani da ayoyinsa me mafhumul mukhalafa idan ba ku yi imani da ayoyinsa ba to sai ku ko ba ka bane shine mafhumul muwafaqa kuma shi in kun yi imani da ayoyinsa ku tibe bismillah wa qala ta'ala wala ta'kulu mimma lam yuzkar mimma lam yuzkar ko la takulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi Allah ya kar ku ci abin da abba ambaci Allah sunan Allah kansa ba wa innahu la fisqun domin fasikanci ne sai abin da ba a yanka da sunan Allah ba fasikanci ne ba laifi ba ne kenan idan suka ga dan na ga wani kwanan nan a gurin yanka ya zo zai zai wasu kaji a yanki aka ya gansu aka ce ga wannan kwashe-kwashe za a yi wa ina biya gurin zai da ne dariya wancan zafin ne sai yace waye ya yanka haka yace waye ya yanka sai zai magana ce a ba laifi bane tun da ya tambaya ku gaya masa waye ya yanka saboda haka sai ku gaya mar waye yanka don hankalin zai kwanta sai shi mai kajin yace maza ni ne na yanka suna wasa da ni yace don abu kaza kaza ka ni na yanka ne yana gaya masa sai ce to to shi kenan yace ai ba laifi ne ba don na tambaya shike nan saboda haka kaga kar ku ji Allah ne ya hana sai me yasa wa inna shayatina domin ke da kun san bokaye suna ba da garadi ga a ce yi zakaru guda goma manya in ka zo yanka amma ka ce kaza ko wake wake ko bahaguwar tinkiya ka ji da rashin mutunci wai tinkiya ma bahaguwa ka san dabararsa in ka kasa nemo ta ka bashi kuɗin sai ka ba shi transfer kuma cewa zai a Nijar za a samu duk Najeriya babu sai an je Nijar kudin kawai yake so to kaga wa inna shayatin domin ke da nuna yuhuna ila awliya'i suna kimsawa masoyansu majibin dalamarin su suna kimsa musu abubuwa ne jaji hukum nan sai jahiya da ku Allah kuma yake wa in ada'atumuhum kuna bin su kuma innakum la mushrikun kun zama mushrikai kuna bin kun zama mushrikai wa an rafi bin khadijin annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi jira da abin da Allah ya tabbata a gare shi yace qala lahu annabi ya ce shi ma na harar dama duk abin da ya kwaran yadda jini wa zikra smullahi kuma ka ambaci sunan Allah akai wa kul shine jarada to kuti idan ba haka ba fa kada kuti na'am ai abin da ake nuna ba wannan ba cin karo wannan kai tsaye karara dawa da yazo bi tabaddul yana bugun kirji cewa ba za a mutu Allah ba ko kuma ka san manufar da ta sa zai yi yankan amma kaji da yanzu zaka ji game da ake jin su a gurin guraren nan da ake siyo su frozen one din nan ba ka bukatar sai ka tambaya to an ambaci sunan Allah ko shi ake magana in ka karbo kawai kai bismillah kai in dai a gurin musulmi ka siya ko ahlul kitab ba ka da matsala kuma sannan wannan abun da zaka ci din halal ne ba ka bukatar wannan amma wanda wanda karara ba Allah za a ambata ba sai da ya kamata ya biyo wake waken kaza guda goma ya je yanka ta ko da ya karanta bakar wajen yanka ba za ka ci ba domin uhilla da gairi lahi ne eh an fahimta da kyau ko ka gane yawwa wanda ya zo karar ka san dalilin sa ba za ka ci yankan ba amma wanda ba sani ba kuma musulmi ne ba ka bukatar wannan sannan in za a yi yankan ka san wani bai iya ba to kar ka ba shi yanka ka fahimta da kyau ku yawwa wannan shi ne asaidu muna da minti biyar za mu iya biya shi koma kura a minti biyar to ina ga za mu tsaya a nan asaidu za mu tsaya a yi za mu shiga farauta kuma ita za mu yi ga Allah ta'ala duk da karatun namu ya taho gangara gaskiya azumi ya matsu wataƙila karatu ɗaya biyu mun gaba insha Allah abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadan sa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yabe mana fara roƙo Allah da sunayen da shawawa da tsohon da madaukaka Allah ka biya mana bukatun mu ya kai marasa lafiya mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu kiyaye mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ka ba su ruwan kwana mai amfani muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon da madaukaka waɗanda suka yi mana wasiya da duniya da kai Allah ka biya musu bukatu kun sai rayuwa da talauci da ake ba wani ji Allah ka yaye wa al'umma waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ka ga lamar wannan azumi da muke kai fara Allah ka kai mu lafiya ka ba mu ikon bauta a cikin sa muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon da madaukaka Allah ka zauna da kasar mu lafiya muna roƙo Allah madaukakin sarki da sunayen da kyawawa da tsofaffin da madaukaka duk waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ya biya mu اللهم آتنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع أدوات يا رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين a wata tambaya cewa yi ما حكم من ذبح بغير تسمية نازية وما حكم الذبيحة shi ma na ya jide yake hukuncin wanda ya yi yankan ba tare da ya yi bismillah ba amma a wuta mutuwa me hukuncin yankan ya halatta ne a can gurin ma mun faɗi gurin larura cewa kaza shi wannan mantawa ya wanda yake amidan shine ba za a ci da gangan dangadara ba za ma a ambaci Allah ba wannan ba da zanci an bayyana da kyau wannan abin yankan za a ci sannan kuma aka zo ci sai a yi bismillah a yi tafiya in bismillah dawa duk abincin za mu zo a dabu ta'am nan gaban Allah ya kai mu bayan sallah dan ba za mu shiga gurin bace bayan sallah za ku gani shi ne karshe karshen littafin a za ku gani da wani cin abinci ma a ciki zai kawo ma duk wannan in aka zo za ka kawo da wannan gurin a nan za ka gane gomulan da muke mana yanzu an fahimta ko Allah ya ji amfani da na'am shine tambayar da wannan sai bayan ya gama yin kanta ya tuna ita ce wannan tambayar saboda haka kawai ji kenan idan mutum ne yana cikin cin abinci sai da saura noma ɗaya ya gaba sai cin abin bismillah ba sai ce bismillah a wani hu kai ma kana cikin yanka kafin ka gaba ka ce bismillah ka sai ka ce bismillah kai kuma bayan ka gama wannan kai ka tuna ba komai duk wanda yazo kuma ba shi akai ka faɗa ba kamar wanda yazo ya ja mutane sallah ne sai da ya sallah ba sai ya tuna a jibe alwala ba a cikin zai zo daula su ga yace jama'a kowa ya sake sallah ai wannan bai tantance kamar yadda ta zai yake faɗa bai tantance ya zama liman ba wannan bai kamata ya zama liman ba ai da matsala ta zabe ka ba wanda ya sani to sai dai kana sallar ka jira kawai sai ka jira lafiya ka ka dora wurin kai gaba sai ci gaba in kana jin ci gaba da limanci ka gaje ka dawo ka dora tun da sai ka yi ba ko yawa ko da jira ka yi kuwa sai ka jira ka za a yi dawo ai din limamin da ya zo ya fita ya dawo to idan ya dawo inda ya karɓi limami to jira sa za a yi sai ku zauna ku jira da azauni kun yi raka'a biyu da amma za ka wanda yake sauri ba ya zazzage ka a zuciyarsa sai kun jira shi wallahi in ko ba haka bai koma baya ya bi layin ma mu kawai ai dalla fannin mali ya fi sauki kam dan sauki amma can gurin ma an kai a wani gurin alaka sallah za ta lalace eh dan wasu za su yi magana sai haba malam da mun yi raka'a biyu za ka zo ka jira to amma hukuncin yadda yake shine ai ga jina a hukuncin idan liman ya dawo ya karbi gurinsa ko kuma ya je unguwa ya dawo irin masu saurin nan ba a jira liman ba kawai sai wani ya shiga yana zuwa idan irin limaman kawai ne bai da yawan limanci ba kai na gaya muku wani wani ba Allah da shi yake in ba da nan kaiwa da kai zalla idan baya nan kaiwa da kai zalla ya nuna mutum biyu wata almajiransa ne idan ba na nan ba sa ne ce kowa ya zallace fita haka yake kan wanda ya shige yawan zaliman yace kowa ya zallace fita to kaga irin wayannan yanzu idan ya je ya dawo ai ne ka duli wannan la zuwa dai kun yi raka uku a sallar ijayi idan yuli ma mun ya dare shi waye ya dora to kaga sai kun jira shi yayi guda uku kuna zaune kai ai idan yayi dayya lokacin da yayi dayya nan ai lokacin da yayi dayya ala lokacin zama za ku yi ko kun cika hudu da ya raka a ɗaya yanzu shi miƙewa zai kun cika hudu sai ku ta jira ya yi duk abin da zai sai ya yi zallaba sai ku ce assalamu alaikum wani zai ce wannan mugun liman ne wallahi da wannan shi ne Allah ya dace da subhanaka allahumma wa bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم Gracias.